الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوى منا الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid sheikh usman bin fodiyo wanda muke karatu a wannan rana ta subdo na littafi na kitabun tauhid allabi huwa haqqullahi ala al-abid للإمام العلامة الشيخ المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وندا muna cikin karatu na babi na 47 babi na 47 a darasin da ya gabata mun karanta unwanin babin kuma mun karanta ayoyi guda biyu wanda bala ya kawo a farkon wannan babin babin unwanin shi ma ya ce babu man hazala بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول مالتي باب ديكي مغانا أكون وندا من هزل وندا يواتا يي إبجري بشيء دوان أبو وندا ونن أبو دا يي إبجري دشي فيه ذكر الله دا أقوي أنبتا الله كنا كايتا آيوين الله da akwai ambatan Allah da akwai sifofin Allah da akwai sunayen Allah da akwai ayyuka na Allah ya yi izgili da shi awon ƙor'ani ko kuma ya yi izgili da alƙor'ani ko ya yi izgili da wasu daga cikin ayoyi na alƙor'an awon rasul ko kuma ya yi izgili da manzan Allah da sunan shi ko da sifofin shi ko da aikin shi ko da wani abu daga cikin ababe na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunan kaga babin da yake magana akan mutumin da ya izgili da addini da shaklin hawa domin izgili da Allah izgili da ayoyin Allah alkur'ani ko ayoyi kauniya izgili da manzala da sama shi ne dai izgili da addini ƙarar wannan kenan shi ne babin mun riga mun ga bayanin da aka yi akan haka kenan izgili da addini malamai na aqida da malamai na fiɗo suna kawo shi a cikin abuwa inda yake asbabun ridda sababin da ke kai mutum ya yi ridda ya bar musulunci shi yasa izgili da addini na kai mutum ridda mummunan ridda wanda an malamai sun yi saɓani musan da sani mai izgili da manzana su sama kamar wanda ya zagi manzana mai tsirgiri da Allah kamar wanda ya zage Allah ne a wajen hukunci shi yasa malamai sun yi sabani mutumin da ya yi izgiri da addini da manzalar suma a ne mutuban shi ko ba a ne mutuban shi ba wasu kace ba an ne mutuban shi ba ya yi rinta kawai hajji za a ya dami shi wasu kace la a ne mutuba in ya tuba ya bari an amshi tuban shi ba laifi ba ne ba in ya tuba ya bari an amshi tuban shi kinan kaga dole ne ka jaddada addinin ka ka tuba ka bari da izini kuma hanzo ka jaddada kalma ta tauri ka sake shigowa shi yasa izini da addini ko da manzalar sama ko da alkur'ani ko da allah babban hatsari gare shi na daga cikin izini da addini izini da sallah ko makamanta haka shi yasa muka yi bayani a darasin da ya gabata kafin kala biyu da akwai kufuru muharada da akwai kufur irad da akwai kufur mu'arada kufur irad shi ne mutum ya bari yin addinin musulunci ya bari cewa mutum musulunci ya bari kaga wannan kafirci shi ne sauki to kufur mu'arada mutum ya dinga hutu na hutu da addinin musulunci ta hanyar da zai kafarta na daga cikin haka izgili da addinin musulunci subhanallah in kana izgili da maza Allah hutu na hutu ne kake da addinin musulunci da kai da wanda ya dauki ya takobi yake yakan addinin musulunci da ke in kana izgili da Allah ka in kana izgili da alƙur'ani Allah ke sai dai mutan da cewa ɗan uwa da akwai zawa fi tafsir ba daga mun ga mutum ya yi izini da addini ba ka ce mashi kai kawo ne kai arni a'a za ta yawa bai san hukuncin ba bai taɓa zama ba gurin ka a kinan dole ne da akwai da wani wadda za ta yawa ɗan giya shaye-shaye yake wuni yake sha a cikin halin maye ne ya tsirki da makamantan haka na ababen da ke hana kafirta mutum a takfir da aini amma kafirci bi shaklin am aiki kaza kafirci wadda amma kuma ya tabbata ga mutum sai an duba sababbuka da akwai sababin da yake haɗuwa da akwai kuma abin da ke hana zamantowar shi kawo wadda na sai a kiyaye yana daga cikin hanyar da masu yaƙen musulmi suke amfani da ita wajen da yake suna hoto na hoto wajen yada mummunan tunanin Allah ke na mun ga aya ta fara gaba da ya kawo wani in sa'altahum aya da ke cikin suratul tauba ayoyi guda biyu wani in sa'altahum ana bayani akan munafukai da suke izgili da manzon Allah sama da sahabbai wani in sa'altan inda za ka tambaye su a kan me yasa kuke izgiri da ya kunan na wallahi za ka sun ce inda ma kunna na hudu wani na abin kasance muna ɗan kutsawa a magana wani na abu muna wasa ba dan ba haƙiƙanin abin da muka hudu ba muke ne inda ma wasa ne muke kutsa ce muke muna wasa muna da yashin ce muna zo na ya Allah ya ce wa manzala sama ka ce da su abillahi shin da Allah matsaukakin sarki wa ayati da ayoyin shi wa rasulihi da kuma manzan shi kuntum tastabi'un kuke izgili ku rasa mu ba wani duk wani abun izgili kuka rasa da abin da za ku yi sai da Allah da ayoyin shi da manzan Allah sama ba ku da abin da kuka yi za ku wasa da shi sai da Allah da manzan shi da ayoyin shi shi ne Allah ya ce musu la ta'tadiru kada ku kawo wani hanzari kada ka farto hakika kun kafarta za a da imani kun bayan da kuna da imani a ke nan izini da kan mutum zuwa kafarci Allah ke in ya abu an fa'i mutum ne ku in mun wa wani bangare daga cikin ku afuwa waɗanda suka zo suka zauna suna sauraron ku suka ki barin gurin ku kin kaga zama a lokacin da mutum yake izgiri da addini ka zauna tare da mutumin da yake izgiri da addini laifi sai ka tuba kaga wannan wanda suka zauna suka saurare suna yi duk da su ba su ba sun kyamata abin da zuciya amma zaman da suka yi suka tuba suka yi istighfar ya Allah ya musu afuwa yace su wanda an an musu afuwa na azib ta'ibata to wa'annan wanda suka yi izgirin su ya an musu azaba da annahum kanu mujrimin domin sun kasance matsallata Allah ke ne kina kaga zama gurin wanda yake izgiri na jawo maka musiba na ja maka hukuma kai ma dole ne ka yi da yake da suna sai ka tuba Allah ke ya tabbata a cikin suratul nisa Allah maɗauki sarki ke cewa wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayrihi إنكم إذا مثلهم الله أوكي سركي كتا وقد نزل عليكم في الكتاب حقيقة الله يصفكم كأسكن القرآن أن إذا سمعتم آيات الله إذا كجي كما لمر آيات الله يكفر بها أنا كافر جمسو ويستهزأ بها كما أنا إذجري سالنا عن سنيارة إذجري لآيات الله كافر جواري هذا fala ta ƙoru ma ku zauna da su waɗanda suke wannan izinin hatta ya hudu fi hadisin da zihirai ne ɗan sun bar wannan izinin sun shiga wani abu kyakkyawa in kuka zauna innakum idan mitlahu in kuka zauna tare da su kuka biya su har ma kuna dariya to kun zama ɗaya da su a zuri Allah kiyaye kenan kaga wannan shine game da wanda aka yi musu afuwa wanda suka zauna a lokacin da ake izini suke sauraro tare da suna ki a zuciyarsu to wannan laifi ne zaman da suka yi suka tuba kuma Allah ya amshi tubansu waza kenan sai asar ɗin da yake bayyana mana sababin sabkar wannan ayar ta suratul tauba da kuma ƙara tawbihinta da tafsirinta na mala yace an ibn umara wa muhammad ibn ka'b wa zaid ibn aslama wa qatada دخل حديث بعضهم في بعض أنه, أنه قال أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء وقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنا إن إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به أن السبيل قال ابن عمر كأني قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنتعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم التوبة ما يلتفت إليه وما يزيد عليه wannan kenan shine asar inda yake bayyana sababin safakar wannan ayoyin guda biyu da kuma ƙarin bayani a kansu na wannan hadisin bala ya ce an ibn umar daga abdullahi bin umar da kuma muhammad bin ka'ab da kuma zaid bin aslam da kuma qatada wa'annan guda hudun dukansu sun rawaito wannan hadisin sai malam ya takuta hadisin nasu don ya ba da ma'anarsa wannan ya ba da labari wannan ya ba da labari wannan ya ba da labari to a wannan da akwai kari a wannan da akwai rage a wannan da akwai kaza sai ya haɗa su ya yi su ya zaɓe amma ba malam ba ne ba ya yi inna ma malaman hadisi suke da wannan tsari to abdullahi bin umar sahabi su kuma sauran guda uku dukkanin su tabi'ai ne muhammad bin ka'ab tabi'i ne zaid bin aslam tabi'i ne qatada tabi'i qara amma abdullahi bin umar sahabi kidan kaga abdullahi bin umar kai tsaye in yace ya faru a zamanin manzon sama hadisin shi marfu ne ko amma su kuma wannan hadisin su mursal ne tunda ba su faɗi ba sahabban da suka rawato a gare su amma kasancewar ruwayar ɗaya ce shi yasa ta kasance yani sahiha ce almin shi yasa malai ya nabba haka dan kaka yi mamaki ta za a ce daga abdullahi bin umar daga muhammad bin ka'ab daga zaid bin aslam da qatada to ya aka yi wannan har mutum kai ya shiga cikin dimuwa sai malam ya yi maka aljumla al-i'tirabiyya dan ya bayyana maka me yasa ya haka me jumla i'tirabiyya jumlar da aka kawo ta a tsakanin wannan jan layi a kwance guda biyu mu duba maka yaya aka kawo wannan jumla za ta zo dakala hadisu ba'dhum fi ba mun gani jan layi ne muku a kwance ya ne muku tsakanin kalma wannan dakhala hadisu ba'dhum fi ba'd a tsakanin me yasa ta jan layi guda biyu ko a tsakanin shi yasa ta to wannan shine jumla i'tirafiyya kana cikin bayani sai ka tsaya kai bayani akan wani abu wabar galiban ana nihin da ita fassara da bayanin wani abun da ya riga ya gabata zai iya shiga cikin iskaliya dakhala hadisu ba'dhu fi ba'd hadisin shasan shi ya shiga cikin shashi kina hadisi na kowane rawi daga cikin ruwa da aka bayyana an hada su sai suka bada ma'ana daya siyasi daya wala kamar yanzu kana so ka hada fitta ta annabi Musa ka ciro daga suratul baqara daga suratul kaza da suratul kaza sai ka jera su sai ya zamto ka wani saksai haba misali ka ce qissat nabi lahi musa fil qur'ani karim jam'an wa dirasa ka hada kissa annabi musa waccan sura yana dan shekara kaza yana dan marhala kaza yana ka jera in ka kata wannan sura da suke bayani a wannan mahalar da ta wannan sura sai ka jera su sai ya zamto kamar bayani ɗaya ne wadda to nafsin shi shi ne zai aka yi wadda yan kaga wannan wata fa'ida ce wannan malamai suke cewa sani'i ne na malaman hadisi daga ciki hadisi na if kirkiran karya da aka wa nana aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi shi ma an samu irin wannan dams da sauran hadisan da ke da kwai kisas malaman hadisi suna yin wannan tsari wadda kinan hadisan an hada su na kowane na harin abdullahi bin umar shi ne sahabi sauran guda uku tabi'ai ne mala yake cewa annahu qala rajul wani mutum ya faɗi fi ghazwati tabuka a yaƙi na tabuka ghazwati tabuka razuwa ce wadda aka yi ta a shekara ta tara bayan hijira annabi muhammad sawa sama a cikin wata na rajab an tabuka wani yanki ne daga cikin yanki wanda yanzu kusan cikin saudiya yake bangaren da yake suna sham wadda wannan razuwa ta tabuka an yi ta ne a lokacin da da yake suna kayan noma sun nuna fasara su ya fita da rundina kusan dubu wannan da yake suna dubu uku rundina ya fita da su a cikin wannan gasuwa da akwai da dama wanda munafukai suka maido wasu munafukai ne aka maido wasu ko ba munafukai bane ba to kenan me yake nuna maka a gasuwa an da akwai munafukai da yawa a zamanin da aka yi gasuwa wannan kala rajulun wani mutum ba a wadda sunan shi munafiki za ta irwa wannan da yake suna abdullahi bin ubay ne za ta irwa bin salul za ta irwa wani munafiki ne ba a wadda sunan shi wadda qala rajul wani mutum annahu qala rajul lalle wani mutum fi ghazwati tabuka a yaƙi na tabuka ya ce yaƙi na tabuka sababin shi shine nasara na rum da kuma waɗanda suka zamanto kirista daga cikin larabawa suka zamto nasara kirista daga cikin larabawa manzo Allah ya ji labarin suna shirya rundina za su zo su yaƙe shi ya manzo Allah ya ce kayan su motsa mutar za su wada kina wanda shi ne sababin ne gazwata ta muka yake cewa a wannan yaƙin ana cikin tahiya yake cewa ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula arzabu qurra'ina ma ra'ayina tabbas ba mu gaba mitla qurra'ina kwatankwacin irin waɗannan malama wannan masana alqur'ani yana ne sabon manzara sama haula'i wa'annan arghabu butuna wanda suka yawan cika ciki arghabu butuna ay awsa'u butuna yake cewa waɗannan qurra'in yana ne malamai manyan malamai manyan masana alqur'ani daga cikin sahabban mazalar sama yake cewa bai gaba kwatankwacin su wanda suka yi yawan cika ciki kenan kaga izgili kuma dan ka san mai izgili mai annamimanci mai gulma mai yi da mutane mai wulakanta mutane galiban sifar shi yake wani dukkanin sifofin da ya wani sifofin munafukai ya ce mara aina misla qurra'ina yana nihin masana alkur'ani shi yasa za mu ga yace yana nihin manzon Allah da sahabban shi manya manzon Allah yake nufi domin manzon Allah sama shi yayi kowa sanin alkur'ani da kuma sahabban shi manya da gaske bai gaba irin su wanda ya kai su cika ciki arghabu butunan ay awsa butunan me yasa aka kawo raghba domin ta yi dilala akan wannan at-tawsi'a domin duk lokacin da ya zamto kana da kuɗin cin abinci duk lokacin da ya zamto cikin ka yayi budewa to shi yasa suke yana nihin nan babu wanda suka yi manyan cika ciki manyan ciki wanda suka yi cika cikin su da abinci ke zai na yin bayan biya a kan abinci kaga wannan mummuna ne allah ke ya ce mara aina hakika ba mu gaba misla kwaba ina kwatankwacin wa'innan masu karatun alkur'ani ko kuma masana alkur'ani kenan manyan sahabbai yake nufi da manzon allah ta sama a wula wa'innan kaga yake tabbatar an gaba mutunan an gaba mutunan ba mu gaba wanda suka yi su yawan cika ciki wala aka zaba alsuna kuma zo ba gaba wanda suka yi su yawan karya aka zaba alsuna wanda suka yi karyar harshe idan mai yake ne karyar magana al-lisan ana ne da shi alqaw wanda suka yi karyar magana subhanallah ya ne mazala ya ne sahaba mazala Allah ki wala ajbana inda luqa kuma hazo wanda suka yi yawan tsoro a yayin da aka gamu a hilin daga kaga wannan duka sifa ce ta munafiki wani cikin su kada suka sani ba sannan kuma shi yasa daga an zo yaki bai boyewa suke daga ganima ta zo nan suke hutowa kaga salama sannan kuma hannu makaryata ne wallahu ya shahada inna al-munafiqina kanu ha ha kuma hannu matsorata ne ya hasabuna kullu sayhatan alim kaga sifofin su ne suka hudu shi yasa ilkini matsalar kai mai irki ne abinda za ka wadi sifar kace kace wani Allah ke kina yana nihin wala ashbana inda zuka kuma hallo wanda suka yi tsoro ashban daga aljumul aljumul shine alkhaw wanda suka yi tsoro inda liqa ai inda liqa'il adu lokacin yaki lokacin da aka haɗu da makiya kaga izgili ne ka rasa da wanda za ka yi izgili sai da manzan Allah da manyan sa'adun shi Allah ke ya'ani rasulullahi wa ashabi ya'ani rasulullahi wa ashabahu al-qura yana nihin manzan Allah sa sama da sahabban shi al-qura manya masana al-qura su yake wa yake da manzan Allah yake nufi da yace al-qura yana nihin manzan Allah sama da manya daga cikin sahabbai masana al-qura subhanallah فقال له او تو kai tsaye au bin malik yana tare da shi kai tsaye da yaji wannan magana yace kai munafiki kiran kaga munafiki yana da alama maganan munafiki in ka ji zaka iya samu da shi yace munafiki Allah ke kai tsaye au da yaji yace faqala lahu au bin malik au bin malik yace mishi kadabta haqiqa ka haikarya kai makareci ne walakin naka munafiq haqiqa tabbas kai munafiki shi sa wani suke ta rashin nan za a fa'idanci fa'ida idan mutum ya yi karya musamman karya da za ta kawo tasiri a kan addini ko a kan haƙƙi na tsaye daga cikin mutane to ka karyata shi kada ka ce a ai babban mutum ne a ai kaza ne a inda ya shahi addini in ya shahi haƙƙin wani ka ce wallahi ba haka ba ne in kuma ka gane ma munafiki ne malalaci ne ka gallaza magana a wajen karyata shi kamar yadda abu ya ce ka zafta kai makaryaci ne kai karya walakin naka munafiqun kai kuma munafiki ne tabbas tunda duk mutumin da zai soki manzon Allah sallallahu alaihi ya danganta karya da magana mummuna zuwa ga manzon Allah zuwa ga sahabban manzon sama munafiki ne makaryaci Allah ta shaka za ga ya cewa dan shi a munafiki ne makaryaci ne da yake dangana karya da manzannin mummuna zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ki a kuma da za a gane dan kala kato makaryaci ne munafiki ne da yake dangana mummunar magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ki kazabta walakin naka munafiqun لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأخبرن لام إن اللام تتوقيع للقسم لم تأكي كاتا دن تينوني دا أخوي رمتوا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا إذا الله كنا بها مزال الله to wani zai iya cewa annamimanci ne zai ko ba annamimanci ba ne kina kaga a nan gurin bambanci ke da kwai tsakanin annamimanci da kuma nasiha abin da zai nasiha ne lahi wa rasulihi domin abin da ya faɗi abu ne wanda ba a boyewa dole sai an isar yau kaga mutum yana sai da abu na maye kaga mutum ya kawo me yake da suna ya kawo abin da gwamnati ta hana wallahi babu annabimanci ka daga ka je ka ce ga kaza ga kaza ba annabimanci bane ba abinda kai gaskiya ne saboda banna bai kawo kaga mutum ya zo da wasu ababen da ba a yarda ba ya koyi da buzuga da wani waye a a ka gani kaga mutum yana wani koye koyen da zai iya kawo musiba ga al'umma ka isa kakka yarda ka ce a a makwabci ne a a kaza a a kaza a ruwa a tuli don ka ya ga ka yi ha'inci idan ka gaba an namimanci ne shi ma nan yana ganin ya yi abin da zai kawo matsala musamman ga addini sai ya daga al'amarin zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillah yanzu gwamnati ta yassare hanyar da za ka isar mata magana ba he an kiraye ka ba ba he an zo gurin ka ba lambobi na polis ne na jandarma ne na gard ne na sojawa ne na kowane bangare ɗan kwana-kwana duk abin da ka ga ya shahi kowane bangare in ka danna ka kiraya an kare ka yi wasu ɗan an kare ya kaga da ana yin wannan abu da mun samu rahowa ta ɓanna da ake kayan maye da ake hada ana saidawa matasa ana juyar da kwanan da an samu rahowa abin da ya shahi 'yan ta'adda da suke shigowa suna ɓanna yau in ka ga mutum baka yarda shi ba to ka ji sarwa hukum kan kaga wannan abin na da asali wai zai ce a ai game ne a ai izini to ga shi nan yana da asali a addinin musulunci shi yasa kaga addinin musulunci bai bar komai wallahi la ukhbiran da wasu wasu sama tabbas yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa dhahaba auf إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره في عوف بن مالك يتهي إزوار رمضان ثم يخبره دنيا باش الأباري فوجد القرآن قد سبقه الله أكبر يا سيدي جاء مزان الله سيتبدا القرآن يا رجعيش كاهن يزوي با مزان الله لباري الله هيا سنقود القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستعجلون إن ذاك تنبيه ذاك سنة تيوى منا خوض أمنا وأساني تصورس يا سيئة من القرآن هل لا يتفكو كنا وانا يكون لتاع القرآن تذكيرا هذا abu ya abu ba a tare da mazala sama kai da aka san ko aka gaya mazala sama sama tun kanin auf yanzu ya ba da labari wa wajada alqur'ani sai ya samu القرآن قد سبقه كنا أن سبقوا وحي نهى القرآن وانا آيو بلاد كنا كاغا وانا شين سببي نسبكر وانا آيو بلاد وانا قصة فجاء ذلك الرجل دام مبنتي إن يسن أرجع أن daga al'amarin shi zuwa ga na gaba hankali shi ya kwanta zawa zai ya ga koya iya yin daɗin bakin zai iya wurin dadda al'umma فذا جاء ذلك الرجل wannan mutumin da ya faɗi wannan magana mummuna fa jaa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa rakiba naqatahu lokacin da yazo gurin manzon Allah manzon Allah har ya hau kan taguwar shi wa qad irtahala har ya riga ya hau kan taguwar shi wa rakiba naqatahu duka ma'ana ɗaya ne irtahala naqatahu rakiba naqatahu duk ma'ana ɗaya ne kenan من باب عطف التفسير يا يا عطفي ركب يا يا عطفي شنو اكن ارتحل دي يفسر mana معنى ارتحل kenan da rakiba da irtahala duk ma'anar wa qad irtahala naqatahu wa qad rakiba naqatahu duk ma'anar daya kenan wannan an wadi ne dan ka fa'idanta da mufrad amma wannan irtahala in an wadi ta'addin shi maf'ulin shi shine naqa ko wani abu ya hau abu kaza amma in aka ce irtahala ya riga ya tafi wada rahala ya riga ya tafi wada wa qad irtahala wa rakiba naqatahu hakika lokacin da ya zo wannan mutumin manzon Allah ya riga ya hau kan taguwar shi to in ka zo kana neman ba da uzuri mutum yana kan taguwa yana kan raƙumi kaga za ka zo ka riki igiyar raƙumi ko ka dinga ba da haƙuri kana ba da uzuri shi ne da yake da suna faƙala ya rasuwallah shi wannan mutumin da ya wani magana mummuna munafikin nan sai yake cewa ya rasuwallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma kunna naqudu wa natahaddasu hadith ar-rakbi mun kasance ne muna kutsa muna wasa wa natahaddasu muna yin magana hadith ar-rakb magana ta yan bulaguro ta masu tahiya ar-rakbu su ne masu tahiya wan rakbu asfala minkum wanda suke kan masu tahiya akan dawaki wan rakbu asfala minkum wanda suke kan tawaki suna kafa da ku a gazuwa ta ko ayoyin da suke magana akan gazuwa ta ko to hadisan rakb labari ne dan bulaguro wanda suke kan abin hawa suke tahiya ai suna yin magana dan su dauke wa kansu yani wahalar tahiya to ya ce mun kasance muna dan kutsa ne muna dan tattauna ne muna wasa domin mu daukewa kan mu halalin tafiya hadisan rakam labari na yan bulaguro wadda kina nan an rakam asalin shi ana nufin wani mahaya abin hawa doki ne ko makamanta haka amma ana ana nufin da su al-musafir kenan hadisan musafiri labari na yan bulaguro wadda ya kaga nan ya ba da izini nafsin abinda alƙur'ani ya bayyana zai wadi haka ya wadi inda ma kunna na kudu wani al'abdarar nan ba ya ce inda ma kunna na kudu mun kasance muna kutsawa muna wasa wani ta haddasa hadisa na muna yin labari labari na dan bulago ba ina yin haka ba har cikin zuciya kawai na waɗi ne don ɗin izgiri a baki na dai ko ya wuce Allah kenan naqta'u bihi anna tariq na kasance ina faɗin wannan labarin ne dan mu yanke hanya da shi dan mu rage wa kanmu tsawon hanya bai yi ta hira muna ta labari qala ibn umar ibn umar daga cikin ruwatul hadith ko shine sahabi ɗaya daga cikin wanda suka rubuta hadisi ko qala ibn umar ka anni anzuru ilayhi muta'alliqan bi nas'ati naqati rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce yanzu da nake baka labari an zuru ilaihi ina ganin shi shi wannan munafikin muta'allikan yara ta yi bi nas'ati na kati rasul sama da igiya ta sirri na manzo Allah sama nas'atin naka shine igiyar da ake dar mai sirri na me yake suna na taguwa ko na rakumi sirrin da kake hawa ai da akwai igiyar da ake nadawa da kan sirrin ya tsarme har cikin cikin shi don kai rami to he riki wannan zargin yana bawa manzo Allah hakuri yana hudin wannan magana shine ibn Umar yace kai ka ce ka anni kamar gani yanzu anzuru ilayhi ina ganin shi a yayin da muta'allikan ya ratayu bi nas'ati na kace rasul ya ratayu da igiya ta sirdi na tago manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ratayu da ita don tsabar ratayuwa da san da yake yana ba da uzuri wa inna da ijara ta san kubur jilai ya ratayi da ita manza Allah ya ci gaba da tahiya bai tsaya bai saurare shi wa inna da ijara zuwa wasu tan kubur jilai tana bugun kawon shi in ka rike raƙumi yana tahiya tabbas kawon ka za su dinga rai ko inda wuzuwar wasu za su yi ta bugunka to manzo Allah ya banza da shi ya ci gaba da tafiya da rakumin shi shi kuma ya rataye da wannan igiyar har duwar wasu suna bugun kawon shi tan kubu rijilaihi wa inda da hijarata lalle kuma dutse nan dutse ya waje amma duwar wasu ake rufe tan kubu rijilaihi duwar wasu sun kasance suna bugun kawon shi guda biyu kaga alamun ma ya riga ya san an gane shi munafiki ne Allah Allah yake asirin shi ruwa yake ta bada uzuri da yake ba ta bada uzuri dan a amshi uzurin shi dukan shi ma ya ratayu kawo shi duka guda biyu wannan duwatsu wasu suna buga suna reto kenan dutse yana buga yana buga kawo shi guda biyu wa huwa yaqulu a yayin da ya wannan haka yana cewa inna ma kunna naqudu wa nal'ab wallahi mun kasance muna kutsa ne kawai a magana da dan wasa wa nal'abu muna wasa muna dan hira ba har zuciya ta bane ke wani to kaga alamun muna wani yawan ba da uzuri kaiwa nesa wajen ba da uzuri Allah ke wa huwa yaqulu a yayin da yake cewa inna ma kunna naqudu wa nal'ab mun kasance muna kutsawa muna lawasa a magana injili da muke yi ba da gaske bane ba cikin zuciya fa ya kulu da huru sau sama manzan Allah sama ya dinga maimaita mushi abin da yake cikin alkurani bai ya tsara mushi da komai a billahi shi da Allah wa ayatihi da ayoyin shi wa rasulihi da manzan shi kuntum tattafi'una kuke izgili wani zai iya ta yaya suka yi izgili da Allah ta yaya suka yi da ayoyin Allah sun yi izgili da makarantar alkur'ani izgili da makarantar alkur'ani da wannan sifar tashi izgili ne da alkur'ani ayoyin Allah ko izgili da alkur'ani izgili ne da Allah domin alkur'ani maganar Allah sannan kuma da sun yi izgili da manzan Allah ta sama izgili da manzan Allah sama izgili ne da wanda ya turo manzan Allah kuma sun yi izgili da sahabban manzan Allah sama izgili da sahabban manzan Allah izgili da manzan Allah kuma shi ma na kuma zuwa da izgili da Allah ku da abin da za ku yi izini shi sai da Allah da ayoyin shi da manzara sama da alkur'ani da addini ku da izini abin da za ku yi izini shi kuntum tastahzi'un la ta'tazimu kada ku ba da hanzari kada kafartum ba da imani kuma hakika ko ga kun kafar da bayan imani shine marwayacin hadisi yake cewa ma yin tafici ilai manzo Allah bai ya zuya ya kalle shi kallewa kaiwa makura wajen yin banza da shi da rishin lura da shi manzara sama kallon shi ma bayyana ya rike da yake tsagiya ta turbi na taguwar manzara sama yana tahiya manzala ya ci gaba da tahiya da wannan taguwar wannan da yake suna dutse yana bugun kawon shi yana ba da uzuri amma manzala sama kallon shi ma bayyana kawai abinda manzala ke gaya mishi wannan ayar da kawai ke gaya mishi wa ma yazidu alaihi manzala baya kara mishi sama da wannan aya abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattabi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da iman habaki shine a nan gurin zamu fahimci wata fa'ida ba kowa ba ake amsa uzurin shi bayyayuwa ka yi kafirci kara ka yaƙi addini kawai a amshi uzurinka bayyayuwa ba kowa ba ake amsa uzurin shi mutumin da ya bayyana munafiki ne makiyin addini ne ba magana amsa uzuri sai in ya tuba tuba na gaske shi wannan da ya tuba tuba na gaske tunda a uzurin da yake badawa ta yake ɗan izini ne muke labarin ne muke bai shiga ba cikin zuciyarsa me ya yin haka kenan bai tuba ba yana ganin ma ya halitta bai yayuwa baka tuba ba ka ɓata magana za ka ba ka yi maganganu mummuna a mashi kuka yadda akwai malaman da suka ce ko ka tuba ma sai an fille kanka tubanka ya maka amfani a gurin Allah in dai mutum ya taba haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ke to kaga wannan kissar ta bayyana mana ma'anar wannan aya ta huddo mana ma'anar wannan aya karara da sababin sabkata da kuma ƙarin bayani akan tafsirinta kira inda akwai wasu kalmomi wanda suke sun yan nauyi kayan mu shiga masa'il na wannan babu ana iya tambaya insha Allah a cikin tuffar inda akwai kalmomin da ma'anar su bata fito ba ana iya tambaya insha Allah kayan mu shiga masa'il din ba in kuma mutum bai samu ba damar hudu su kenan zuwa karin karshen masa'il din ba ɗin ya hudu na na na'am na'am na'am
suna yin karatu a cikin karatu wanda ya ci zasu suna yin suna kamar suna yin shi ne ba mummuna ta
zama da su wanda su za a yi karɓar ko baya na mutumin da a kinan a taƙaice za mu iya cewa garada duk da garadan ba duka ba da akwai wasu daga cikin garada wanda suke wani irin karatu karatu na juna kaga yana karatun alƙur'ani yana kukan akuya kukan turkiya yana karatun alƙur'ani yana neman yin haushi yana yin kawar tsohon mota yana ihu da karatun alkur'ani yana bata ma'anonin karatun alkur'ani to wannan bayanai da baka zauna da shi ba ta ma ku yi musaffa ko ku yi wani karatu domin gyaran tilawa to mu wannan bata maka ma tilawa zai yi bata maka imanin ka kuma zai sa ka rashin girmama imani kuma wala Allah wata ran baki da kunne na rike da zuciya na rike abin da ya saba wala Allah wata ran kana cikin karatu kaga kai ma kayi wani ka jujjuya yin da suke jiya kaga a samu guna idan kaga bai dace ba shi yasa haramun ne yin haka wulakanta alqur'ani ne irin wannan karatun alhamdulillah kusan za mu iya cewa nan da magaran ba mu da irin wa'annan masu irin wannan karatu sukan sosai zina ana samun kaɗan kaɗan musamman wanda suka shiga cikin najeriya suka ɗauko amma mafi yawa gana da nan gurbar tare bal ma abin kallo kake zama abin mamaki kake zama to kenan kaga ana samun ɗaiɗaiku ba ba a samun take nan kaga dole ne a nan ba sannan kuma yi wata matsala wani za a ga yana karatun alkur'ani da sigar da ba haka ya kamata a yi karatun alkur'ani ba da tajwidi yana karatun alkur'ani da yadda ka san yana magana hausa to wannan koyar da shi za a yi da uslubi da salo kyakkyawa za a jawo hankalin shi ya dinga zuwa inda ake gyara tilawa ta alkur'ani da akwai tsangayen da suke kiyaye karatun alkur'ani da tajwidi a hankali a hankali za a jawo hankali shi ba a ce ba a rabu da shi amma mutane da suke injiye alkur'ani ba haita baka zama da su in ku ka zauna da su domin ka yi musu nasiha domin ka yi musu matakarwa kawai yadda auki da maliki kaga ya tsaya gurin shi yan ya mishi inkari ya mishi nasiha kuma ya ɗauki magana shi ya kai wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaka wannan alaikum na'am kamar take su fata su wannan ya kuma su rinka kusa ma da duka in kai magana kuma ya su rinka jawo wai na an ce an yi magana a cikin sai da ɗauka kamar wai ni da ake ma ni jiri wa ne kamar wai ba ni a cikin da wani da yau kamar sifa ta kayan mumuni da kuma sifa ta manzala ta sama kayan manzala sama yana sa kaya nisu to mutumin da yake izgiri ya dinga busa maka ko ya dinga ɗaga maka wai ka san wanda kuma kamanta haka kaga wannan izgiri ne a battaka da mutumin da yake maka izgiri matsala ne kuma wai ba kai ba magana wai suka yi sai su ce sai ka daina abattaka da shi in ka daina abattaka da shi ka yanke ka nemi ustazai irin ka ka dinga abattaka da su shike na'am
tunda ko a dogance ma zama da irin wannan matsala ne zai kai ka wata ranka yi zuciya kai ma ka maida a yi ta yin wada da sauransu kenan ka daina abattaka da shi ka yanke ka nemi majalisi ne a masallaci ne ko a makaranta ne a bakai ne masu wanda kuke fahimtar juna masu addini irin ka ko kuma ma aboki ne ko da ba irin akidar ka ba gare shi ko ba irin eh, yanayin intizamin ka gare shi ba amma na da fahimta wannan ka yi da su amma duk mutumin da ya dinga maka injiyar sauransu ba ni taba ka zauna da shi Allah ke na na na in dai abin ɓannar shi da yawa dole ya ka gaya wa hukuma in abin ɓannar shi kaɗan ce bai ya huce kai ko mutum ɗaya biyu amma in abin ɓannar shi misali ka riga ka ga mutum yana sai da taba wuni ya ce ma ya tuba tuban ɗan wuni su ba tuban mai shan wiwi ma ba na gaskiya ba ne ba barantana shi tuban mai sai da wuni wannan ya ka gaya hukuma ai ba na gaya hukuma ba sai ka yi kira ka ba su sifa shi guri ka zawo guri ka ji ka tsari ba ka ga mutum yana magana sai ka ji a maganar da yake da alamu yana magana da wasu mutane ne akan wata ɓanna ko akan wani hari da ake so a kawo ko makamantan haka sai ka kai hankali kaga mutum ya ɗauki bidiyo na gurare na gwamnati kaga alamun tura zai wani guri sai ka yi magana duk da ana alhamdulillah mu a da magana in muna faɗa irin wani magana mamaki ake amma in ajifa ake ko tilabiri ko tawa ko niyame abu ne waƙi da akwai mutanen da ana ruwa masu a cikin suna yin ɓanna gida ne mai sauƙi gare shi amma tilabiri ha yankin doso inda dai ake yawan kawo har sai ka ga mutum ana ruwa mashi asiri ai an san shi ɗan uwa ne ka a tona mashi asiri ka a sanya matar shi cikin hali ka a sanya ayan shi kaza la tona mashi asiri a kai hawa ba ba duk inda abu ya shari ɓanna ko ya tuba tuban shi wala Allah zai mishi amfani in an tsira shi a gurin shari'a amma a bibi gurbin ɓannar da ya yi ba ba la'alla ta hanyar shi a iya samun wasu matsaloli wannan shine abin da yake waje Allah ke mana ki da mu je zuwa ga matsaloli na wannan babu malam ya kawo mana matsaloli guda biyar malam yake cewa fihi masail a karkashin wannan babin da akwai matsaloli kamar ya haka al'ula mas'ala ta hari wa hiya al'azimatu anna man hazala bi hadha fa huwa kafir malam ce matsala ta fari wahiyar azima ita ce matsala mai girma anna man hazala bi hada lalle tabbas wanda ya izgiri da abin da ya riga ya gabata alqur'ani Allah manzan Allah addini duk wanda ya izgiri abin da ya riga gabata wa huwa kafir kafiri Allah ke kin ga yi da kuma mun ga a cikin aya mun ga a cikin hadisin da ya gabata الثانية مسألة تبيو أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان للي بيانا ذلك في مسألة وار هو تفسير الآية شيني تفسير الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد منكم شيني تفسير الآية نعم تفسير ذلك يبين معنى الآية duk wanda ya aikata haka ya kafurta ka'inan mankana kowaye munafiki ne ko ba munafiki bane ba komun yawan ibada shi komun me yake inda ya aikata haka ya kafurta kai ko malami ne inda ya aikata haka ya kafurta to ina ga wanda yake jahili dan fulu wanda zai hoto da sifa yana gaya manzon Allah magana wai dai shi arnabi wanda zai hoto yana izgiri da addini don a sha dariya ya mishi kulo wanda zai wuto ya ce shi arni ne ya kira alkur'ani bakajen magana ya kira allah bakajen magana a cikin filin to mutumin da ya aikata hannun kafin allah ke ka'inan mankana kowa ne ne ya kasance haɓar a salisa matsala ta uku alfarko bainan namima wa bainan namima wa bainan nasihatu lillahi wa li rasulihi mun ga bambanci da ke da kwai tsakanin annamima annamimanci wani nasiha da kuma nasiha annamimanci babban zunubi ne annamimanci ka ɗauki maganin mutum ka gaya wa wani don ka ɓata tsakaninsu kaga manuwan mai yin annamimanci ɓatawa shi kuma mai nasiha manuwan shi gyarawa kaga auf bin malik da ya ɗauko magana ta wannan munafiki ya kama manzala sama saboda ya gyara ya ga an yi ɓanna ya ga an kawo cewa Allah an kawo cewa zaba to shi kuma mai annabi mace magana ya ɗauko maganar ka ya gaya wa wani don ya ɓata tsakanin haka da bambanci shi ne malai ce alfarko mun ga bambanci bainan namima tsakanin annabi mace wa bainan nasiha lillahi wa rasuli da kuma tsakanin bambanci da nasiha lillahi wa rasuli kaga magana sama a hadisi yake cewa addinin nasiha hukum قلنا لمن لله ولرسوله kenan nasiha ga Allah in kaga an yi banna kada ka tsare abin da ya cancanta ka tsaga banna a hakkin Allah kada ka tsare abin da ya cancanta ka tsaga wa hukuma ka tsaga hukuma wannan da akwai tsari na musulunci in babu tsari na musulunci inda akwai wakilan da hukuma ta tsara duk in an yi banna da shi a jiya musulunci ka tsaga ka in kuma bannar da mutum yayi a hakki ne inda yake suna a haƙƙi ne wanda yake khas bayya ta'addi mutum ka gan shi a lasar misal yana zina sai ya ce maka ya tuba bai ya karawa kuma ka san daman ba aikin shi bane ba kaga sai ka fitarta shi amma mutum ka gan shi yana da bindiga ya ce ma ya tuba ya kona ta ka kyale shi a gina akwai matsala da bambanci ke da ko kenan layin da kake iya sannan a kan gara ta tsaya shi ma kuma hanzo an zina ka ganshi yana yi in ka ganshi yana yi da ƙananan yara ba ka kyale saboda wannan ta yi yau amma ka ganshi ya ce can irin cikin gari wani ya zai ja mai sai ka ruwa mishi asiri amma a cikin gari da 'ya'yan mutane da matan mutane ba a ƙalar da akwai hakkin wani asiri kaga shi ne bambancin da ke akwai a cikin abin da za a iya sattanta wa mutum da abin da ba a iya sattanta mutum wadda in dai da akwai haƙƙin wani da akwai haƙƙin al'umma ba a sattanta amma abin da ya kasance zai yi mutum ya a karan kan shi yakan sattanta musu kare wadda Allah ce maka na misali a mu ba da misali game da dokokin an agaji ban sani ba daga cikin dokokin an agaji an agaji mutum yana jin waka ana mishi uku ba ko ba mishi uku ana yi a ga mutum yana waka yana jin waka yana rawa yana kaɗe kaɗe ana mushi uguwa ko to sai kai ɗan agaji ka ga ɗan uwanka ɗan agaji yana jin waka yana rawa ya je gurin baye wala Allah an miƙo mishi ma me yake da suna Allah ke in babu kayan agaji ya karba mishi asiri ko amma inda kayan agaji wa a ba a ruba ba saboda ɓanna ce misali ne basit kaga Allah Allah ce maka na to ina ga wasu yan agajin ba a kan cikin za ga suna sa waka su ma'arar a sa waka a kan jirgaki da sauransu halar akwai matsala da ya kamata a kiyaye kan agaji alama ce ta da'awa kan agaji sura ce ta da'awa daga mutane sun ganka suna ganin mutumin da yake kokari wajen ya haɗa addinin musulunci a ɗabi'un shi to ko kuma ya zanto a ɗabi'un ka da kuma da ya kwanne ya hankali Allah ke wannan misali ne kawo muka yi bayani akan ya gaji ko Allah ta maka kinan bambanci tsakanin annamimanci annamimanci shi manuhan mai yin annamimanci ba ta tsakanin abakai ka na kalto maganar wannan ka gaya wannan dan ka ɓata tsakanin su wala Allah har ya maka iya yi shi kuma mai yin nasiha banna ce ya gani ya kamata a gyara sai ya gani misali kai ne kaga wani mutum ya yarda da wannan mutumin yana ba shi sirri misali zan ba da misali tsakanin lado da tanko lado sai kaga ya yarda da tanko yana ba shi amana misali ne muke mana yana ba shi amana duk abin da ya wara a gare shi na labari na sirrin shi yana gaya mashi shi kuma tankon da yake zuwa yake yada shi a cikin mutane yake waɗin maganganun da nashi tsirin da nashi to sai ka ɗauko magana ka ce kai lado wannan tsirin da kake yawa da yada yake kaza yake an nemi manci da wannan ko nasiha an nemi manci ne ko nasiha nasiha saboda shi lado cutuwa zai yi da ya haɗa wannan sunan da ake mishi kuma ya riga ya ba shi amana ya haɗa da shi alhali bai san babban yadda yake mishi kai kuma don ka taimaka mishi sirrin shi yarhu mai yake suna ya san ba amana ba yake bawa ba ne amana ba yake ba amana sai ka gaya mishi amma ya zamto manuwarka don gyara kai ya zamto manuwarka don ka ɓata tsakaninsu kenan nan inna mal a'malu binniyat kaga da dama irin haka na waruwa yake ya ce wani annabi ne kaza kaza kaza kidan bambanci tsakanin da bambanci tsakanin nasiha da annabi wace Allah ce maka sai kuma rabi'a mas'ala ta hudu al-farq bayna al-'afw alladhi yuhibbuhu Allah wa bayna al-ghilza ala a'da'illah mun ga bambanci tsakanin al-'afw afwar da Allah madaukakin sarki yake santa shine mutumin da ya cancanci a mishi afwa Allah yana so a mishi afwa mutumin in an mishi afuwa afuwan nan banna bayya hauduwa a kansa to Allah na so a yi mishi afuwa waga amma mutumin da in an mishi afuwa banna za ta haudu a kan shi to Allah baya so shi yasa maza Allah ya kiwa wannan munafikin afuwa saboda inda an mishi afuwa bai tuba ba bal ma yana ganin ba laifi bane bane inda an mushi afuwa ƙara yin ci gaba zai da wannan fannin ya ƙara ya tabanna har ma a samu su nan gari shi yasa manzo Allah ya ci mushi afuwa ya yi banza da shi wanda shine alfarq kenan ba kowa bane tantance a mushi afuwa wanda da akwai laihin da in kai ba a yin afuwa kai da akwai laihin da in kai yin afuwan ma banna ce shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya sharadi afuwa in za a yi ta dole ya zamto da akwai islah da akwai gyara shi da Allah madaukakin sarki ke cewa a cikin surat shura wa man afa wa aslaha fa ajru ala Allah wanda ya afuwa ya zamto a afuwan nan tashi da akwai gyara da akwai sulhu in afuwa ka babu sulhu Allah baya san afuwa ka dole ya zamto da akwai gyara da akwai kawo maslaha in babu maslaha babu kawo gyara banna za a haudu a kan ci to ba magana kai afuwa misali malam muta na ji na ba da wani misalai da dama akan haka mutum ne sai wani ya zo ya bata mishi iyar shi ya bata mishi iyar shi ko ya ce an mishi afuwa a ruwa mishi asiri a kyale shi to wannan afuwa banna ce bai halitta ba a yi ta saboda in ka yi ta ya gani zai ya sha lahiya lauye ya je ya kara bata iya wani kenan tona mashi asiri zai ba in ya yi ta tona mashi asiri zai ba za a kyale shi saboda in ka kyale shi wata zai je yawa kuma da dama mafi yawa masu irin wannan abin basta tuba basta da dara wasu suke zuwa su kare shi bal ma wani in ya ga unguwa kaza an gane shi wata unguwa yake ta yi a nan ake ba da labari da akwai mutumin da sama da mace goma aka kama aka ce arwa a mutumin da ya fata yara sama da goma ko karwa a biyu kan kyale shi ma yara nawa zai fata nan ba Allah ke kenan ka gaba ko wace afuwa ba Allah ke so shi ne mana yace alfarqu bainal afwa alladhi yuhibbu Allah bambanci tsakanin afuwar da Allah madaukakin sarki yake so afuwar da Allah yake so wanda da akwai maslaha da akwai gyara a cikin ta wa bayyana rizza ala a'da illa da kuma tsakanin yishin yin afuwa da kuma tsananci ala a'da illa akan makiyin Allah duk mutumin da banna bai tuba ba bai gyara ba bal ma yana ganin ba laifi ba yayi to in aka ruwa mishi asiri banna Allah ce dole a maka a kafra haushi a kai da khamisa matsala ta biyar ta ƙarshe annamiyar a'dari ma la yanbaghi an tuqbal lalle da akwai uzurrukan da bai kamata ba a amsa da akwai uzurin da ake amsa da akwai uzurin da ba amsa kidan dan kan mutum ya zata na ba da uzuri ba a'a da akwai uzurin da ake amsa da akwai wanda ba amsa kaga wannan munafiki uzurin shi ba amsa ba to haka a kowane bangare da akwai uzurin da ana iya amsa da akwai uzurin da ba a iya amsa don uzurinka lalle da akwai maslaha a ciki a iya amsa an ba wata maslaha balbanna ce ma zai buɗe ba a amsa uzurinka Allah ce maka Allah ta alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ta shi ne zana sato mu abinda muka yi na kuskure Allah gafarta mana kenan a babi na gaba za mu tashi a babin mutumin da Allah ya bashi ni'ima sai ya mance ni'imar Allah ya mance haƙƙin Allah in Allah ya ba mutum ni'ima ya kaji ya cewa wannan ni'imar ha don na cancanta na yi bak na yi karatu na je ƙasa kaza na yi kaza na yi kaza ita ma tana da alaƙa da ya sauki wala kinan alaƙa wannan babin da muka riga muka gabata gabatar da tauhidi shine kasancewa izgini yana daga cikin sabbuka na ridda shi kuma sababai na ridda yana warware musulunci ba na tauhidi Allah taimaka Allah sai alkhairi abinda muka faɗi ne Allah sana su ne zan sa kuma abinda muka da kuskure Allah ka fasa mana subhanallahi wa bihamdihi la shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk